والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم لولا إذ سمعتموه زن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم هيا وديمنا تكم بيان حديث الإفك جي كرشان كراتمو ألا ناتيوا ميحنا sanda kun kaji wannan magana ta banza mumine daga cikinku maza da mata su yi makansu zaton alkhairi su ce wannan kiran karya ne mabayani su waɗanda suka kiri hadisul ifke allah ce mai hana su kawo shaidu guda hudu kamar yadda bayani ya gabata cito ko guda ba su da shi tunda ba su zo da shaida ba waɗannan su an makaryata wurin Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ya ce ku kanku dukan ku muminai musamman waɗanda suka yi ta yaɗa wannan magana ba don fadala Allah ba da ya muku da rahama ta da ya muku a duniya da lahira da azaba mai girma ta shahe ku saboda kutsawar da kuka yi cikin wannan magana mara amfani kamar yadda aka ce akwai shubha wurin wanda ana iya laƙe ta a bata maka imani cewa to ai ma dai ko ba komi ai shi safwan ibn al-mu'attil ai ba muharramin aisha bane bai halatta ta keɓanta da shi ba har su yanke dare suna su biyu kaɗai suna tafiya kuma babu wani tare da su shine shehu ya ce wa aishatu maharamun rijali jami'an ita aisha muharrama dukkan maza ce ga baki daya in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga ita ma matar shi ce yace shehu yace abin sanin ku ne cewa dukkan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uwayen mu'minai ne yace to amma ita aisha tana da hususiyar ƙarin daraja wurin zamo wata ummul mu'minina wato kowace aka ce mata ummul muminina ta cancanta amma dai wadda maza Allah ya ce anti ummul mumini anti ummul muminina anti ummul mumini ke ce uwa mumine ga baki daya to Aisha ta samu wannan maziya cikin matan maza Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shehu ya ce ta samu maziya banda zaman ta uwa mumine ta wasu darajoji na ilimi da i da saƙon Allah a madadin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har ya zama ya halatta gare ta ta keɓanta da kowane irin mutum take son keɓanta da shi saboda ƙarar da shi saboda hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya ce huzusu da sai dinikum an hadil humaira ku riƙi kashi biyu cikin uku na addininku daga wannan yajje yarinya ya ce mata humaira saboda kyawun da Allah yake bance ta da shi yace yayin da Aisha ta zama ce afdalu zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadija bayan Khadija ita Aisha ita ce mafificiyar dukkan matan manzon Allah daraja sallallahu alaihi wasallam wa hiya allati hasalat ilma wa ballagat shari'ata sharakat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam في تبليغ الرسالة جاز لها أن تخلو بأجنبي ولهذا كان سفرها مع صفوان كسفر المرأة مع محرمها yace ita Aisha ta samu darajar tabbatar da ilimi na addinin musulunci har manzon Allah ya shirye ta cewa ita ce ke rike da kashi biyu cikin uku na addinin musulunci kuma kamar da ya inganta da yawa 'yan abu ya rikice masahabbai akan ta da wani ji ya tambaye ta cewa wai menene gaskiya Allah menene hukunci na kaza da ya faru takan ce maza sun cika mantuwa aina aka yi kaza maza Allah ya ce kaza ko maza Allah ya yi kaza kuma ta banta da cewa ita ke da lasin na da shari'an mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam zuwa ga bayan Allah kaga a nan ta yi tarayya da mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam wajen ida shari'a zuwa ga musulmi don haka ya halatta ga aisha ta keɓanta da wanda yake ba ajinabi ne gare ta saboda ta iyadda shari'a Allah zuwa gare shi kuma ya ce don haka tafiyarta tare da safuwanu su biyu kaɗai cikin dokar daji banda cewa larura ce tunda ya dawo su manzo Allah alaihissalam duk sun tashi sun yo gaba aisha na zaune habbaci ya ɗauke ta to ya batta kura ta canye ta ko ko a yanzu ya ce masu ya ce kun manciki aisha tana can a koma a ɗauko ta kaga ba abin da kan yiwa da haka akan darura dole safuwanu ya ɗoko aisha su cimma mazan Allah da ita sallallahu alaihi wasallam ya ce to ma ko ba don wannan ba tahiyyarta da safuwan su biyu kaɗai kamar tafiya ne da muharrama babu haramci a ciki ya ce in ji shehu radiyallahu anhu duk ma a wani kame-kamen biɗan ma'aisha mahita wa bara'atullahi tabaraka wa ta'ala asdaqu shay'in cewa Allah ya kubutar da ita ya yabe ta ya ce a ba waɗanda sun kai mata ƙazahi kashi ya ce to wannan shaidar da Allah da kubutar da ya mata ya ce duk ya komi zama gaskiya don ma a baka makami ko ma ba komi wa za a yi malaihi Allah to Allah ya ce ba a yi mai laihi ba kuma ya yabe ta ya tattalan mata lada da daraja mai yawa wanda suka kamar sun yi bajinta ya ce a ba su kashi ji mutum dattijo ba yaro ba a mai bulala 160 kuma kamar ɗan ubayu shugaba wani an yi ƙoƙari an tabbatar da shi za a sayi shugaba har an naɗa kayan bukin daɗin sarauta a naɗa ba naɗa ba maza Allah ya hijira sallallahu alaihi wasallama to tun daga maza Allah ya zo ai kun ba magana wani shugaba wanda yana daga abun da ya haihon mai da zama shugaban munafikan duniya jin zahin manzo Allah ya shigo Madina ya anshe mashi girma da ɗaukaka to ko ba komi dai kaga tunna Allah ya ce a yi masu bulala 160 saboda ƙazafinsu yana matsayin ƙazafi biyu sun mata ƙazafi kuma dimniyan sun wa manzo Allah ƙazafi sallallahu alaihi wasallam walakin hunaka ma huwa agrab min haza shehu yace amma albishirinku akwai abin da yi wannan zama bako da ban mamaki kamar yadda aka sha waɗi duk abin da ka gani to shiri ne na Allah subhanahu wata'ala kuma akwai hikima to sa a tuhumci Aisha da wannan abu kamar yadda muka ce ana neman son ta ya koma matsakaici ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka aka jawo mata wannan abu manzon Allah a lokacin an ce ya kyamace ta kayan Allah ya barrantar da ita to ban kaga tunda za a yi wannan idan aka hada ta da mai lahiya ko ko a sharari kaga ai waccan manuhar to da wuya ta tabbata to sai aka hada ta da salihin bawan Allah safwanu banda salihin bawan Allah kuma ashe bai taba saduwa da mace ba bai iya saduwa da mata haka Allah ya shi to ka ko an so a sa ciwo inda babu ciwo dan an sa jini ai da an wanke shi kenan tunda safwanu bai da ala isassa wadda ka saduwa da mace kowace iri bai taba saduwa da mace ba kuma haka Allah ya shi to kaga Allah na nuhin kada a shahwa mata wani bakin gawai balle kashin kaji dangane ga wannan kaliya shine da aka zo sai zo ya ce ya rasulullahi ai ni innini ne al'aurata ba ta iya saduwa da mace da haka ne ban taɓa kware mace ba tun da nake ya rasulallahi kaga duk an huta wato kamar ta kwana ne tare da mace ya uwarta ba ma namiji bane ashe ga halitta ta saboda bai taba umfani da mace kun bai iyawa Allah bai mai wannan ala isassa ba wadda za a sadu da mace to ka ko an so a shafa jini na bai shafuwa amma da lahiyayyen mutum ne to sai a ce haba to rantsuwa zai yi ba abin da zai yi sai dai a dogara ga kufuta wadda Allah yi to balle a ce an san shi na da wani abu na rashin mutunci da an ka san ya taɓa yi a ce ai da ma halin shi ne to ba shi ba ne mutum ne salihi kuma ma bai da halin saduwa da mace ga baki ɗaya shehu ya ce to wannan ya hi zama baƙo kuma ya hi ban mamaki cewa allah duk abin da ya to akwai hikima ciki lamma nazaratul ayu da ayunan suka sauka ja a safwanu sai safwanu ya zo fa'iza huwa laisa lahu ala sai gashi bai da isassa ala saduwa da mace la ya kadiru alan nisa bai iya saduwa da mace ko wace iri kala sai ce lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai wannan ya rasulullahi rige babban za suke ni wallahi na rance da Allah ma ka shabtu kana famra'atin qattu ban taba kware jikin mace bara aurata ban taba batun da nake dan ban da sha'awa kuma ko na sha'awa ban da ala saduwa da mace ya ce ƙattu inninun laye ƙadiru alamu jama'atin nisa shi innini ne bai iya saduwa da mata shehu ya ce to haza a shaddu fi bara'ati aisha ya ce wannan ya hi tsananin zama hili cikin kubuta aisha ba ma namiji ba ne ashe mai iya saduwa da mace arrajulul muttahamu laisa bi rajul mutumin da aka tuhumce ta shi safwanu ba ma namiji bane mai saduwa da mata Allah ya ce mai hana su kawo shaidu hudu ga ko guda sun kasa fa ya zallam ya tubi shuhada itun da ba zo da shaida ba fa ulaika waɗannan inda Allah wurin Allah humul kadhibuna su an makaryata wa qala rasulu banzo yace sallallahu alaihi wasallam inna Allah mabtala nabiyyan qad bi imra'atin tazni tunda ake Allah bai taba jarabta wani annabi ba da matar da ka zina na'am shehu ya ce eh to kakkuce na ce wani abu wanda ba gaskiya ba ai cikin matan annabawa har kafirai akwai ya ce eh akwai kafirai amma dai babu mazinata dalili sallallahu alaihi da duka annabawa sun zo don tabbatar da shari'a to ya aka bashi da mazinaciya ina ko maganar shari'a to shi yasa za a samu mata annabi kafira a halaka tare da kafirai amma dai yace ba a taba samun mata annabi da zinaba shi ne sai ce na'am eh na san abin da kuke tunani azwajul anbiya matan annaba na sani fihin dal kufru har kafirci ana samu daga cikin su akwai masu kafirci zaujatu ludin wa nuhin mata annabi ludu da mata annabi nuhu kaga Allah ya ce fakhanatahuma sai sun kaci amana waɗannan annabawa suka zama suna tare da kafirai suna taimakon su shine suka ci amanar suka kha'ince su bil kufri shehu ya ce ai khiyanan nan bil kufri suka kha'ince su da kafirci la bil fahisha ba da zina ba lian al anbiya saboda annabawa mukallafu da bi tablighi shari'ati il kuffar abun kallafa ma ne su yi da shari'a zuwa kafirai wayan kana fi nisa'im hadha in akwai maznatiya cikin matansu hadha yakunu du'fan lil janibin nabawi wannan zai zamo kamar wani rauni daga jaribin annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shehu ya ce fa ala hadha akan wannan dalili lam yabtalillahu nabiyyan qad bimra'atin tazni Allah bai taba jaraba wani annabi ba da matar da ke zina laisar rasul faqat ba wai manzon Allah annabi Muhammad ba kawai sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawa to kaga irin wannan ta'aliki da bayani da shehu kai to shine babban abun da ya kamata mu gode ma Allah duk inda ake tsammanin za ka ɗan darje sai a riko hannunka cewa to ga abun da a gaskiya kuma waɗanda ke taɓargaza ga addini rashin irin wannan shugabanci ne sai shi ɗan ya rika hannunsu da ka suna yi duk abin da su haga dama saboda ba san addinin ba balantana hasu salladabin addini kaga shehu na iya wuce wannan to amma ya tsaya ya rika hannunka kuma sai ka karanta duk littafan da aka yi ga ga cikin tafsiri ba za ka samu wannan rikon hannun ba sai ga shehu radiyallahu ta'ala anhu Allah ya ce ba ma dai dan fadala Allah da ya muku ba da rahama ta a duniya da lahira da azaba mai girma ta shahe ku cikin wannan abun da kuka kutsa a ciki na zancen Aisha ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم كتنا sanda kuke ta kai komo da tattauna wannan magana da halsunanku ya ruwihi ba'dukum an ba'din sashen kuna ruwaito shi daga sashi wato ita magana banza da za a batta ga mutumin banza sadda yata nan za ta mutu to amma yawan doka yawan doka kaji kaji kaji kaji har dace mutumin kirki ya aza gaskiya ne ya doka to shi ka ɗaiɗaita maganar banza har ta kai inda ba ta kaiwa amma da an batta da shi kenan wata kulu da afuwahikum Allah ce ga kunan kuna ta faɗin magana da bakinku abin da yake ma laisa lakum bi ilm abin da ba ku da sani wa tahsibunahu hayyanan kuna tsammanin shi abu ne mai sauki la isma fi ba zunubi ciki amma wa huwa shi azimun mai girma ne fil ithmi a cikin zunubi inda Allahi wurin Allah subhanahu wataala walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun azim Allah ya ce walaula idh sami'tumuhu mi hana sanda kun ka ji wannan magana tun karon farko kultum mi hana ku ce ma ya kunu lana bai kamata ba gare mu an na takallama bi haza mu yi magana da wannan ka kwatanta in uwar da ta haihe ka ce an ka zo an kai mu wannan kazafi tsakaninka da Allah ba za ka dunga ɗaukan maganar nan kana zuwa ana hira da ita ba ana tattaunawa ana ashararanci duk abin da mutum ka yi to bai yadda bakin ciki da wulakanci ya ce ga uwaye ne in dai da gaske suna cewa akwai wani za a zuwa interview za a tura wakili a kasashen waje kuma kasashe manya mutum guda aka so to akwai wani wanda yake yana cikin kwamitin da za su yi interview kanan shi na bukata kuma kanan shi ya cancanci a tura shi din nan to sai ga wani bawan Allah wanda ba dan kowa ba Allah ya bashi baiwa in za a interview da shi to dole shi za a doka dole kuma tun an riga an kira interview kuma bai da suka dole a mishi interview in an mai interview ko shi za a doka kun babban matsayi ne to sai aka tsogunta ma yayan wannan wanda yake ya cancanta ba dan wannan ba aka tsogunta mai cewa ai tunna wane ne uwa ta mahaukaciya ce kuma da ka ce mishi uwa ta mahaukaci ya ce sai hankalin shi rabu da shi sai ya buge ka ka faɗi sannan zai kyale ka kana cewa ɗan mahaukaci ya da shi ko sai ya gwada maka dan bugu zai kai maka kowa kake sai ya kunshi wannan magana aka zo aka yi interview da aka yi interview wannan bawan Allah ya ci dolan dole shi za a tura ya yunkura ya tashi sai wannan ya ce um, excuse me an ce mahaifiyarka mahaukaciya ce ko ci wagaya maka ya taso ku ya buge shi ya fada cikin kujeri wuri ya wace da an ka dawo sai ya ce to yanzu wannan za ku tura ƙasar waje ba najeriya kunya ce yi lallewan gaba a tura shi ta haka na to tun da an jaye shi wa za a ba ƙanan shi shi wannan mutumin to kaga ba wai wannan mahaukaci ba duk wanda an ka ce mu uwa ta mazinaciya gabanai in ma uba ne kila ya kyale in ba uba ne bane amma dai uwa kowa uwa ta ce ba wanda za a ce uwa ta mazinaci kan kazahi yayi hankuri ya kyale to shine Allah ya ce dan bata haihe ku ba mai hana sanda kun ka ji magana ku ce bai kamata mai magana cikin wannan sha'ani ba subhanaka mai hana ku ce tsarki ya tabbata gare ka Allah kuna masu mamaki ku ce haza buhutanun azimu wannan kiran karya ne mai girma kamar da sai da na umar ya faɗi kuma kun ga kishiyar ɗiyatai ce yana iya zuwa mutuntaka ta kwashe shi ya goyi bayan ɗiyatai tun da aisha ta tsone mu kowa ido gidan maza Allah sallallahu alaihi cikin matan shi amma duk da haka je an gaya mana ya ce ya rasulullahi wa ya aura maka aisha ya ce Allah ci kana tsammanin Allah ya ci amana ka ya aura maka maznaci ya ce a ce subhanaka hadha buhtanun azim ci ya rasulullah kai da Allah ya hana kuje taba jikinka saboda yana taba kashi har zai bari ka aure maznaciya to Allah ya ce mai hana duk ku zama umaru kowa ya ce subhanaka hadha buhtanun azim subhanaka hadha buhtanun azim kaga barra Allahu Aishata kama yubarri'u nafsahu tabaraka wa ta'ala Allah ya kubutar da Aisha yadda yake kubutar da kai ne hina ma nusiba lahu sharik sanda an ka dangana mai abokin tarayya yunazzihu zatahu yana tsarkake zati ne sai yace subhana subhana yace subhanallah subhanaka haka Allah ke cewa qalaha subhana din da yake cewa wurin kare kanshi kaga ga ta ya faɗe ta fi haƙƙi aisha cikin haƙƙin kariya ga aisha ya izo kumullahu an ta'udu da mislihi abadanin kuntun bomini allah ya ce to yanzu na yahe ma wanda sun ka tuba cikinku na yi allah yanzu dai na yi hankuri amma kokoma to sai na azabtar da shi ya izo kumullahu allah na hana ku an ta'udu li mislihi ku koma ga irin wannan taɓargaza abadan ha abada in kuntum muminin in hukun zama muminai kenan duk wanda ya ƙara ma Aisha ƙazafi to ba mumini bane shi yasa shehu yace yi ma Aisha ƙazafi kafirci ne ba wai kaba'ira ba kawai duk wanda ya ƙara ma Aisha ƙazafin ta yi zina ya zamo kafiri in ji Allah ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم Allah na ta bayyana muku ayoyi ne cikin horo da hani ku sani Allah shine macikin sani shine mai cikakka hikima cikin abin da yake tabbatar muku innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya ce akwai mutanen banza cikinku wanda ka son su ɗaiɗaita alfasha da mugun abu cikin muminai to su sani waɗannan da ka son su ɗaiɗaita alfasha da halshe cikin mutane fillazi na amanu cikin masu imani yusibu na ha'ilayhim suna dangana musu alfasha wahumul usbatu su ne jama'an nan su tabbata lahum azabun alimun azaba bai raɗaɗi ta tabbata gare su fi duniya a nan duniya za a yi masu bulala tamanin su bi bulala ɗari da sittin wal'akhirati kuma suna da azaba da Allah tattala musu lahira bin nari a sa su wuta wallahu ya alamu Allah ya san intifa'aha anhum koruwar ta gare su wa antum ku jama'an nan la ta'lamuna wujudaha ba ku san tabbata wannan kazafin ba shi Allah alimul gaibi wa shahadati ya san Aisha bata yi ba ku kotatta ce ku ko cikin ku babu wanda ya san an yi abu nan da kuke so a ce an yi walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha ra'ufur rahim hayyo dai Allah bai ba faɗa ba ya ce walaula fadlullahi alaikum ya ku wannan jama'a masu ɗaiɗaita wannan abu ba don fadala Allah ba da ya maku to kaga an samu sauƙi cewa rahama Allah ta tabbata ga waɗanda suka tuba cikinsu ba da haka nan ba kaga sai mu ce Allah bai yahe musu ba sai ce ba don fadala Allah da ya maku ba ya ku wannan jama'a masu yawo da ƙazafi wa rahamatu da rahamatai wa annallaha badan Allah ba ra'ufun mai tsananin tausayi ne rahimun mai tsananin rahama la'ajalakum bil uqubati da Allah ya gaggauta muku da muku azaba kaga inda takkai Allah ya kyace mutane ka san abun nan ba na wasa bane ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Allah ya dawo yana magana da jimlan muminai yana cewa irin waɗannan abubuwa da ake yi to abubuwa ne wanda yake shin hidawa shedan ne shedan shi yake sa kuna bin wannan hanyoyi da kawata wa shedan idan da ba da harkar shedan ba daɗin me za ku ji a ce matar shugabanku fiyayyen halitta Allah za ku bata mata mutunci sannan kuma shi sahabin da ya tsaya don cetonku mi annabi ne da baƙayyadiya shi ne Allah ya ce ya kuma dukan kuma minai ku sani kakku dunga biyar hanyoyi da ƙawatawar shaidan wanda duk ya zanna yana bin hanyoyi da ƙawatawar shaidan to ku sani shi shaidan dai ya murbil fasha yana horonku da abu mai muni wal munkari abunki har yau dai Allah bai ba faɗa ba dai ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan fadala Allah gare ku ba da rahamatai ma zaka minkum min ahadin abadan da ɗayanku ba zai tsalkaka ba duk wanda ya sa baki ne cikin wannan ƙarya da har abada Allah ba zai bashi tsalkaka ba ma'ana da sai ya sa shi wuta walakin Allah sai dai Allah saboda shi Allah rahama ta riga azaba yadda ta ta riga hushi ce walakin da sai dai Allah ya zaki man ya sha'u yana tsalkake wanda ya so shine sai ya arzuta mai kyakkyawar tuba wallahu kusani wallahu kusani Allah sami'un mai ji ne bi ma kuntu ga duk abin da kun ka faɗi Allah na ji yana sane alimun kuma masani ne bi ma kasabtum da abin da kun ka nuha na ɓata mutuncin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam Allah ya san ba da Aisha kuke ba da manzon Allah kuke kuma da ni Allah kuke don ku ɓata mana addini to kaga tunna Allah ya sake da ya faɗa masu haka to mai rabo ba zai koma yadda ba ya ɓata mutunci ne to sai shi sai da na abubakar mistahu ɗin can da an mafarin Aisha ta ji magana wanda uwa ta ce Allah ya la'ane shi to sai shi abubakar dama ɗan uwa ne ne kuma gidan abubakar yake kuma nan yaka cin abinci nan yaka samun komi na rayuwa abubakar ya ce to mistahu in bai dibi girman aisha ba bai dibi girman manzon allah ba sallallahu alaihi bai dibi zumunta ta da shi ba ba ya dubin ni'imar da na kai mishi tun da ya zo garin nan gidana yake abinci na yake ci komi na shi ni ke ɗauke da shi to ba zai raga mata ba saboda ni ubanta don haka wallahi da yau mistahu bai ko bacin kolo ba gidana kuma zan kore shi babu kingin wani abu tsakani na da shi na mutunci Allah ya ce to saboda ni kai da kalaihi ka ce in yahe maka fa in yahe maka ba ka san gobe in yahe maka ya ce Allah ina so ci to ka yahe mai ya ce to ya dawo na yahe mishi ولا يأتل أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتي أولي القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الله يجي ما أبوتا درجة جي يبان سيدنا أبو بكر أولو الفضل ma'abuta wadata cikinku kama abubakar ashabil ilmi malamai masu ilimi kama abubakar ashabul dini masu cikakken addini irin abubakar ashabul ihsan ma'abuta kyautatawa da alkhairi cikin al'umma irin abubakar ashabud darajatil ula ma'abuta darajoji madaukaka wala ya atali kasi rantsuwar ba su koma alkhairi wa'adda wannan sifa ya ce kullu haza ya ani ababakar wannan duk sifa abubakar ce to a ce mutum ya zare takobin yaƙa abubakar da zagi ne to da waya ka faɗa kaga yana faɗa da kanshi ne kawai ma'abota wannan daraja daga cikinku wasu ati da yalwar wadata to kasi rantsuwa an yi utu ulil ƙura ai Allah yi utu su yi rantsuwa ba za su sake ba da alkhairi ga yan uwan zumunta ba kaji sifar mistahu dan uwan zumunta ne wal masakina talakawa bayan Allah wal muhajirina muhajirai fi sabilillah cikin dawaka addinin Allah kuma har ya ta yakin badar shi ma kaga ba kyallan yawa bane la yamtanu minan nafaqati kada ya hanu daga kada ya hanu daga ciyawar da yake masu wal ya'fu anhum abubakar da saura iri ne su yahe ma wannan bawan Allah da makamanci ne wal yasfahu anum su yi masu rangwame fi zalika cikin laihin da sun kai Allah ya ce na san abun da nauyi amma ala tuhibbuna an ya gafirallahu lakum ku ba kusan Allah shi maku gafara da kuke yin laifi ku ce mini in yahe maku in yahe maku to ba kusan gobe in kun yi laihi kun ka ce in yahe muku in yahe muku in kuna so in yahe muku to ku yahe ma bawa na wato abin da aka so in mutum ya bata maka rai to sai ka tuna ai ubangiji Allah shi ya halittai to ka yahe mai ba dan shi ba dan Allah to Allah zai ji daɗi ya ji daɗi sai ya ce kai ma bawa kai yahe ma wani balantana ne ubangijinka duk laihin da kai manuwa ne ni ko Allah na yahi maka to zaka nan ko addari ba abubakar ka yi haƙuri ku yahi man mai da sauran mutane wallahu Allah gafurun mai gafara ne rahimun mai rahama abubakar ya ce bale ana uhibba an ya gafara Allahu li to shi addadin sahabbai da sun ji abin da Allah ya ce to sun ɗoka Allah ra'asi wal aini ya ce gaskiya ne ina so Allah gafarta mani waraja ila mistahim ma kana yafiqu alaihi fa kaffara an yamini ya ci gaba yana ba mistahu abin da yake bashi na abinci da sauran taimako sai ya hidda kafara ayan mu ta karshe innal ladina yarmunal muhsanatil gafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adhabun azim يوم تشهد عليهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ وفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم yace waɗannan daga jihon muminai mata almuhsanati masu kamun kansu algafilati marabkada an alfawashi daga alfasha aisha bata ma san ana zina ba balle hatta yi bai su la ka fi qulubihinna fi'luha ta inda aikata ta ba zai shiga a zuciyarsu ba kuma wanda yake almuminati billahi wa rasulihi masu imani da Allah da mazuto masu su da zina lu'inu an cine masu fi duniya wal akhirah duniya da lahira sannan walahum azabun azim suna da azaba mai girma ranar da halussansu za ta shaide su da abin da suka yi da hannuwansu da ƙafahunsu su ba da shaida duk abin da sun kashi ne ranar tashin kiyama a ranar tashin kiyama ran da Allah zai tsaye da halsunansu da hannuwansu da ƙafahunsu ba da shaidu yau mai idin ran nan ne yau fi himullahu dinahumul haq Allah zai cika masu sakamakonsu matabbaci wa ya alamun ran nan za su san an Allah Allah huwal haqqu shi an matabbaci na gaskiya almubin mabayyani yace ku sani alkhabisatu mata batacci fasikai lil khabisina matan maza ne fasikai batacci mace batatta mijinta namiji batacci mazinaciya mijinta mazinaci su ma maza batacci mazinata maza ne ga mata ɓataci mazinata waɗayi batu mata na kirki masu tsalki irin aisha liɗayi na ga tsalkakan maza ne irin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to tun aisha matan manzan allah ce salama a a za a yi a ce mata habisa mai muni mai kazanta mazinaciya mazan kirki masu tsalki maza ne ga mata na kirki masu tsalki ula'ika mutanen kirki maza da mutanen kirki mata daga cikinsu akwai aisha cikin maza akwai safuwanu waɗannan allah ya ce mu barra ƙuna min ma ya ƙuluna shi ne shehu ya ce iyakar shaida kenan allah ya ce mu barra ƙuna abun kuɓatarwa ne min ma ya ƙuluna daga abun da munafikai suke faɗi barrahumullah min ma ƙalal munafiqun allah ya kuɓatar da su daga abun da munafikai ke faɗi sannan magfiratun gafara ta tabbata lahum ga su masu tsarki ba ga munafikai ba ga masu tsarki maza da mata wa rizqun karim da arziki mai girma aljanna shine Aisha ka alfahari ta ce ma matan matan manzo Allah sallallahu alaihi ni an halice ni mai tsarki sannan an mana alƙawalin samun gafara an mana alƙawalin aljanna sannan Allah ya ɗaura man aure da mazan Allah saman sammai bakwai a al'arshi ko ko uwayenku na ɗaura maku aure ni ko Allah ya ɗaura man aure da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma wanda an ka aiko ya kawo goron an ɗaura mana aure shine Jibrilu alaihi salatu wassalam sannan ku faɗa man duk cikin ku wadda wahayi ka sauka tana mayahi da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ni ba idan sai yana kwance da ɗayansu jibrila zai mai alat sai ya hita daga mayahi sannan waya sauka ce amma ta ce amma ni ko ƙur'ani za a sauka duk yadda muke da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jibrila zai zo ya shigo ya saukar da wahayi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine lokacin da rashin lafiya ta yi mata tsanani al'adar mumini hankalinta ya tashi cewa za ta gamu da Allah ƙaƙa za ta iske Allah dama ba mai amincewa ga Allah sai wanda bai da rabu to hankalinta ya tashi sai Abdullahi ibn Abbas ya shiga wurinta yace Aisha ki farin ciki ki sani hoke Allah ya ce mai tsalki ce sannan mijinki mai tsalki ne annabin Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya miki alƙawalin gafara Allah ya miki alƙawalin aljanna mi kika tsoro miki hagudun zuwa lahira sai ko te farin ciki Allah ubangiji ya ba mu lada abin da muka karanta yadda da mu kuma Allah ya fi muna abin da muka yi kuskure a ciki ya mantar da shi a zukata da kunnuwan waɗanda suke sauraren mu Allah ya saka ma iyayenmu da malamanmu da alkhairi wannan shine zama na ƙarshe a wannan shekara ga wannan munasaba ta tafsirin wannan watan Ramadan Allah ya saka mu kowa da alkhairi waɗanda suke ta ba da alkhairai don son tabbata wannan mazauni da cin nasarar shi da kuma sauwaƙa ba almajirai abubuwan suke ciki allah ubangiji ya karɓa masu musamman wanda suka ba mu sadakar gas drum drum da kuma jarkoki da wanda suka ta kawo abinci ga almajirai duk nasan sheikh mala abdullahi zai gode masu fiye da ni allah ya saka mu kowa da alkhairi haka masu aiko da kuɗaɗe irin mai girma gwamna dr lawan dare bara ma ya ɗauki nauyin sa tafsirin mu ga nta bana ya ɗauka ga nta da kuma wane ne guda al'umma tv hakanan kuma ya sha aiko da zakkan shi bana ma ya aiko da zakkan miliyan ɗaya da rabi shine miliyan ɗaya dubu ɗari biyar wanda ya aiko mazawiya kuma alhamdulillah daɗin abun sai ya aiko da takarda kamar shi yanke mazawiya cibi kowane da suna da kudin da ya ce abawa ne a gawa da kaza abawa da kaza abawa ne kaga an huta da zargi kuma sai kai mamaki ya an kai ya san ɗaiɗaikun zawuya maza da mata manya da yara Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya shige mishi gaba Allah ubangiji ya mai jagora kada ya bashi da dubara te albarkan maza Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره وذكر أوليائه تتنزل الرحمات والصلاة والسلام على سيدنا محمد مهب النفحات وأفضل البريات وعلى آله وأصحابه الثقات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الممات ورضي الله تعالى عن مولانا الختم الكتم أبي العباس أحمد التجاني صاحب الكرامات ورضي الله تعالى عن شيخنا وملاذنا مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام وبركة الليالي والأيام نور البلاد وغوث العباد عبد الذات مظهر الأسماء والصفات وآخر التجليات مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه القائل وإني سمعت من لسان من لا ينطق عن الهوى ألا يضرني مخلوق كائنا من كان وإني سمعت من لسان من لا ينطق عن الهوى ألا يضرني مخلوق كائنا من كان وإني أوتيت عمرا عمرا أطول من عمر والدي ولولا أني مراد الله في خلقه لما أرد بذلك لما في هذه الدار من الكدرات وأن هذه الفيضة فيضة تجانية وتتعم جميع البلاد والآفاق فمن أراد أن ينفر الناس عنها إنما ينفر الناس عنه لا عنها والسلام إبراهيم الحاج عبد الله التجاني وعن كافة أصحابه حيثما سكنوا وأينما قتلوا ينقوى مرا يا زاوية waɗanda ke zaune a nan da waɗanda suke kamowa a tashoshin rediyo da waɗanda ke kallo a hanyar talabijin da hanyoyin sadarwa bisa jagorancin shugaban wannan mazauni gaba ɗaya khalifar sheikh muhammad balarabe radiyallahu anhu wanda addu'ar da mutanen zawiya ke mai da iyalin shehu ibrahim idan suka zo ina tuna shehu buba ina cewa malam Allah ya baka lafiya ba kwayoyi ba ne hakikan maganinsa addu'ar da aka yi ne irin wannan mazauni kullum lafiya khalifa ta fi tabara shi ne khalifa alhaji ibrahim ibn sheikh muhammad balarabe radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa cikakken lafiya da tsawon rayuwa da harshensa muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu haka da harshen khalifa khalifa sheikh balarabe da harshen limamin zawiya sheikh malam usman muhammad tambuwal kuma shugaban wannan makaranta tamu min ba da an khallafa fil ikhwani khadimahu wasirahu usman da halshen baƙiyatu salaf wa khairu khalaf baharul ulum wanda duk abin da ake karantawa ya dame amma kuma ya yi kowa jin daɗin garɗin karatun ni ana karatu da shi nike kallo na na'am sai ka ce yau ake mai karatun wannan ladabi ne wannan makaranta ce kuma ake bamu sheikh malam bukhari tsibiri marubucin nan na hadarar shehu balarabe da sheikh malam ali mai kanti wanda har yanzu yana zuwa ga kujerar sa khalifa sirin bai yana nan ya haye kujerar sheikh malam ali mai kanti wanda yana daga abin da sheikh malam ali mai kanti ya karanta don shehu balarabe ilimin luga da ilimin nahau ga kawo munan shugaba khalifa sheikh malam musa garkuwar zawiya ya iso khalifa badini alhaji umaru mai littafai da dukkan jigajigan da ke zaune kan wannan tebiri mintota ne kawo suna ba zai yi ba dukanmu malaman makaranta duk wanda ke jin wannan sauti muna miƙa godiyanmu muna miƙa jinjinanmu muna miƙa fatan alkhairinmu ga jagoran wannan mazauni namu shugaba mai girma wanda ke zaune a kan kujerar sheikh balarabe ta tafsirin alkur'ani shau malam murtaza ke cewa ka kosan a ce kana kujerar shehu balarabe ta tafsiri ya kamata a baka maki ya ce saboda shehu balarabe shine farkon malamin da sokoto kebe zamfara ya yi ƙarfin gaba ya fito yana fasara alkur'ani gaban jigajigan malamai dukkan malamai duk fannin da kai tahassusi za ka ba shehu balarabe maki ka ce ya koyi har shehu malam murtaza ya ce iri na nan mai tafsirin ƙur'ani ba fifiko ba ne iri na sai da muka koyi tafsiri nan dama shehu balarabe an ramadan yake koyarwa shi assasa wannan sunna ya ce sai da irin mu akwai mu mai can wani bai san mai can ba yanzu mu ɗari biyu iri na har yanzu kasar ɗin na hannuna ya ce mu ɗari biyu wannan dattijo sai da nuna showa balarabe ya ce wannan dattijo ya fitar da irinmu shekarar da showa balarabe ya rasu kuma ya sake maimaitawa ya ce malam ya fitar da irina ɗari biyu zaman ni ke magana ba fifiko ba ne ba wai na fi kowa ba na san akwai wanda ya fi ni tsoron Allah na ban akwai wanda ya fi ni kusanci ga Allah daga cikinsu ga malam can ya nuna malam mai nasara can ya zauna wannan shekarar malam mai nasara ce ya gani daidai fanka can ya zauna shehu malam murtaza ya bayanin shehu balarabe a wajen tafsirin ƙur'ani to shi yasa dr atik da ya zauna wannan kujera ba masu ya zauna ba ina wannan layin ne dukkan majalu shehu balarabe ne so balarabe ne a wajen sallah ibada walaysa yujara fil ibadati shaykhuna wa kayfa yujari al-hut fil bahri arnabu in mun bi wannan layin yayi tsawo ba lokaci wajen ibada shehu balarabe yanda shehu malam murtala ke cewa shehi ne na ku zo mu je ba ku je ku yi ba shehu balarabe shine limamin masallaci ne ga dukkan hamsu salawat bayan auƙatu ya saita auƙatu ɗin sallar ba yadda za a yi sallah ta kuce ba makarancin alƙur'ani ne yana rataye ƙur'ani da azur in an sallah azur sai an sauta ƙur'ani ya yi makasa addu'ar zaman lafiya tun sadda ƙasar na zaune lafiya sannan har yanzu ba a bar sauka alƙur'ani ba duk abin da ya shata har yanzu ana nan kan alal ahdi wal misaq yadda shehu malam usman tambon ya ce tsarin shehu balarabe in an shekara ɗari ana yi to yan an sake zama to za a sake tabbatar da wannan tsarin ba irinsa dr ati ya gada shehu balarabe a wajen sallah jagora ne a wajen hamsu salawat ya gada shehu balarabe a wajen hidimar alkur'ani hatta karatunsa na ƙur'ani kai za ka ma gama shi bai gama ba saboda yana tadabburin karatun alkur'ani nan wajen ba mamaki ya sha nonon malaminsa maulan mu shek malam murtaza haka yake karatun alkur'ani shi kai shau balarabe dandana ya juya shafi ina ganin nashi yana hada da ɗayin ne ko ko a malla zama sha utiya malkatahu shek dr atik ya tsaya a cikin hidima da kariya ta zawiyar shek balarabe sannan kuma ya gane shehu balarabe a wajen ilimi gaba daya dr atik yan uwa da baka gani ba kuma ko sun zo ba su iya kawa wajenka ila protocol ne ya maka yawa wani in ka gaisa da shi baka san shi ba ya san ka sun ce sun umfana ko suna umfana da wannan tafsiri saboda tafsirin na karantarwa ne kuma duk inda aka yi suna karantarwa suna talqini Dr. Atik hakika yanda firiyadi tafsir ya zo mana cewa firiyadi tafsir yanzu na kake mana bayani Shehu Ibrahim jagora ne duk inda za a sha talalabiya sai shehu ya sauri ya rika hannunka in ya rika hannunka sai ya gwada ma menene mafita Qur'anin ma in ya fassara zai ja nususu nususu na malamai bi ma fil kutbi tati ثم تاتي بما لم يتقط به كتاب أبو إسحاق عندك ليس ريب لأنك في الورى العجب العجاب wani balarabe murtaniya ya kalli shehu ibrahim yana bulbula tafsiri yana bulbula tafsiri ya ce kai amma kai shehu ibrahim kai ka isa mai ban mamakin zamani kowane fanni aka zo sai shehu ya tsaya ya yi bayani ɗaya bayan ɗaya saboda shi ƙa'idi ne na al'umma islamiyya jama'a ga tafsirin shehu ibrahim a hannunmu ba ba hannunmu ba amma ba inda za ka duba tafsirin shehu ibrahim kai inkari ko kai suka ya zauna kujera ta tafsiri ba maganar jazba ba a dama sai dai alisisa ya yabi shehu a tarjuma kashiful albas sai magana guda da ita ma ta isa ya ce huwa shekhu bi jami'i maratibi shekhu ibrahim shekhi ne da dukkan maratibu ɗin shekuntaka shi yasa bayan azuwar a watan ramadan da an gama azuwar shekhu ibrahim zai hau kujera malamin malamin hadisi ne zai koyar da littafin bukhari kabiru fai yana jan nassi shehu na fassarawa da wolf sai shekarar ƙarshe ta ajali kabiru fai bayan nan shehu ya waiga ya waiga ga sayyidi ali ga shehu sirin bayan shi lokaci ya rasu shehunai na nan wane ne kasan mutane bana wa zai jan baki kabiru fai bayan nan sai shehu ya ce na muhammadu sisa babban dan sayyidi ali sisa yana nan da ransa ya dawo misra ya gama karatu a wannan shekara ya ce zo ka ja mana hadisin littafin bukhari yana ja shehu na fassarawa da walu shi ma kasar da har yanzu yana nan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shehi ne yanda ka san imamu malik a abin da ya shafi mazhaba shehu radiyallahu ta'ala anhu shehi ne a wajen shehu ibrahim shehi ne a gidan sufanci shehu shehu ibrahim shehi ne a kowane fanni gaba daya kuma wannan nonon shi ne ya sha da dukkan almajiransa duk halibobin shehu ibrahim za ka same su yadda shehu ke cewa bi zahirin shari'i wa nurul mubini wa rabbi saliki na bila kaddin wala kaji duk wanda almajirin shehu ba jazba ba za ka ga ya tara su ma ba bai zuwa sallah wai ya ce wai shi ya sadu da Allah shehu ya ce na'am wa sala walakin ila sakar lallai ya sadu amma duk almajiri na da bai sallah ya sadu amma ga sakar dr atib allah ya kara mashi lafiya da tsawon rayuwa bai daga kafa ba ga wannan bayanin sadda ana haukar jazban ya kai ma duk mazaunin tafsiri har ya karanta mana nan isnani laisa minni wala min at-tariqati shay kuma alhamdulillah abin yayi fa'ida yanzu duk wanda kaga yana dan faida in kaga yana wasa da ibada to dama har makiyi ma ya yi shaida ƙarya yake ba almajirin shehu ba ne ta kusan wannan su akiyasu min an yamdahu rajulan min gairi an yaji du'a tsara ihsani dokta ya tsaya bai taba ganin an yi ba daidai ba face ya tsaya ya yi magana la ya khafu fillahi lo mata layi tafsirin ma zai baka hausa don gaggaje kai wai ni mai tafsiri ne ka zo walau ta ƙawwala alaina ba a aqawil kana gaba fasara ka yi ridda dokta ya gaya mana duk wanda ya zagi manzon Allah ko da ya tuba akwai hukuncin kashi ciki dai fa to wadan tafsirin ka duba yadda dokta yake fassara da Hausa ina tuna bana bana ba wata shekara ba yana fassara mana fazanna allan na kadira alai da Allah an ba Qur'ani ya zaka fassara wannan sai ka je ka auka mahalara ta nubuwa ka halaka amma in ba ku bance ba ku bi kasin abin da ya fasara ya ce fazanna ya jawo hankali ya ce allan na kadira alai ba haka za mu yi mai ba don allah ji wannan tafsiri shi wannan annabi annabi yunusa fazanna allan na kadira alai ya aza ba haka za mu yi mai ba to wani sanda zai zo ba ka da malamin da ya rika hannunka sai ka je ka auka mutum ya je ya halaka dokta ya tsaya ya yi nasiha wannan mazauni namu dama makaranta ce mazauni ne na karantarwa alhamdulillah duk wanda kaga ya saki layi yanzu fama za ba da alhatta illa zalat nan ba za mu ce a yi kaza ba a yi kaza a yi kaza a'a makaranta ce zawiya kuma duk abin da ya kamata a faɗa dokta ya faɗa wa'anna yufta wa maliku fil madina duk abin da yake halaka an mana bayani alhamdulillah ba abin da ya rage illa mu bi hanya madaidaiciya la ta'jaban min halikin kaifa halak wal ta'jaban min najihin kaifa najah ya aka ce wani ya halaka kakkai mamaki a'a lalacewa kowa na iya lalacewa kai wanda ke kan hanya madaidaiciya khamsu salawat ya azumin ramadan ya zo tarawih ya zo tafsiri jirin wannan mazauni jiladar da muke samu majalisun wahidun min majalisul khair yukaffiru Allahu bi alfai alfi majalisun min majalisus su wannan mazauni na kirki guda in ka samu dama ka zo Allah ya yafe ma mazauni miliyan biyu to ya za a yi shedan ya bari ka zo shi yasa ce la ta'jaban min halikin kaifa halak wal ta'jaban min najihin kaifa najah kowa na iya lalacewa amma ka zama na kirki to shi adda wahala kuma shi ne abin da ake koyar da mu shehu balarabe radiyallahu anhu yake ita lalacewa yanda ka san gungumen dutse sai a aje bakin rijiya sai a ce ka tura shi abe da wahala to kowa na iya lalacewa kowa na iya zama ɗan iska ya aikata abin da yake da- ya ga dama ya ce ni zawiya ban kunya kowa ni garin nan ban kunya kowa a wannan ba yabo ba ne ka ɓaci kanka istahayu min Allah ya haƙƙal haya قالوا وما الحياة يا رسول إنا نستحي والحمد لله قال ليس ذلك كذلك قال إنما الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلا abin da ya kamata ka yadda da kana da malami don Allah ka yadda da kana da shugaba don Allah ka yadda da akwai shugabanni kuma don Allah ka yi koyi da su shau larabe ya ce lalacewa kamar gungumen dutse ne bakin rijiya kowa na iya turawa ya ce amma aikin madalla ka zama namiji gungumen dutsen ne cikin rijiya mai gabar da ba ta da iyaka sai a ce ka shiga ka ɗauko wannan dutsen don haka wajibi ne irin waɗannan mazaunai mu tsaya mu kula da wannan mazaunai in mun kula da su kuma darasin da muka samu gwargwadon iko mu yi aiki da shi su dafta Allah ya saka masu alkhairi Allah ya ƙara masu lafiya Allah ya ƙara taimakon dafta ya ba shi cikakken lafiya dokta in ya zo ya zauna ba ka ya gane yana lafiya ko bai lafiya wani lokaci ko da yake zaune yana karatun wallahi bai lafiya amma shi kuma Allah ya mai baiwa in dai ana son sai an yi magana to dokta yana iya farkon dare ran maulidi ya kai asuba in ya gama asuba sadda ana zaune lafiya Allah ya dawo mana da zaman lafiya ya wuce magani shi zai rufe maulidi in ya dawo ali aqilu shi zai majalisi in ya shigo nan ran juma'a kuma ya jawabi kun bai gaji ba saboda ni saboda tasiri na Allah Allah ya kara ma dokta lafiya Allah ya kara taimakon shi kafin mu rufe saura minti daya muna kara godiya ga halrar Shehu Ibrahim na taba faɗa a nan na ce wannan tafsiri fi riyadat tafsir farawa ne na gaya maku akwai na wolf na walu ana nan ya za a yi na walu hudin nan ya koma na larabci amma ya za a samu laraba wanda suka iya larabci irin na shehu ibrahim sai aka samu jika ne shehu mahi sita yana na allah kara mai lafiya ya ce na iya larabci irin na kakana a sa ni cikin wannan kwamiti to abin mamaki shehu ibrahim mai ban mamaki shi yasa wani balarabin murtaniya da ya sha karatun ya sha ya sha ya tara shehu har shehu ya murmushi ya ce alayya labbasta haqqan ayya talbisi a shekha tarbiyatin am shekha tadrisi tsauran taminu ila taqyidin aw nazarin tsauran wa tsauran li ta'limin wa taqdisi anta alladhi bika la wasfaka muttasibun lillahi daruka ya aduwa iblisi di shehu kana rikitar da ni shin wai kai malamin fiqh ne ko malamin sufanci ne ko ko zahidi ne wani lokaci kai ta kayidi ka rubuta littafi hakan mas'alar gida mas'alar gida shewa ya littafi irshadu sarin ala adami wujubi zakati harin shi malam bukhari ya samo mana shi irshadu sarin ala adami wujubi zakati harin harin walhu ne ba shewa ya ya sa'ilan hal malikun qazzaka jarta fa habu jarta lan yuzakka shehu ka rubuta littafai mun sha faɗin su a nan mun sha jin su ga bakin dokta shehu wani lokaci majalisinka wasiƙonka ni da shehu ka rikitar da ni to alhamdulillah sai gashi a bana cikin godiya Allah Allah ya ƙara ma sheikh Muhammad Abdullahi lafiya wanda ya fi riyadu tafsir ya samo wasu kasusuwa na shehu Ibrahim in ba ku manta ba dokta ya faɗa bariya kuma sai da ya girgiza kuma na faɗa ya ce wata magana da shehu ya yi duk wannan tasirin ya ce laukuntu sahihan da fassarci da kuma al'ur'an kash da mai lafiya ne ni da ina da lafiya da kun sha karatu da na maku tafsiri shehu yake gaya mai yasa zai da hawa wai akwai sadda mutum kai ne bai ciyo duk sadda kaga shehu ibrahim kansa kamar ya tsage yana ciyo duk jaular da ya alautul biharar zakhirati وإنني علوت القرى والمندبل الجبال أروم رضا الباري لنصرة دينه وأبرز للجيل الجديد مهالا ضعيف عليل شائب متحمس ليسر دينا لا يريد قتالا لأن النبي العاشم الدار ما قسى بل صد عدوانا ورد ضلالا تقاذفه الأجواء شرقا ومغربا يبين الهدى فعلا وقالا إلى قولي فيا رب كرر للعيون بأن أرى سوى الحق من ذا القرن زال وزال ويعلو لواء الهاشمي وقد هوى لواء الغي والطغيان واو تعالى دنيا wanda ya kai ne yana ciyo kamar ya tsage amma cikin wannan kuma ba abin da aka bari ya zama warisi muhammadi annabi ya ce wa inni la'u'aku kama yu'aku ar-rajulani minkum kun ga da ni annabi muhammadu ina zazzabi zazzabin mutum biyu Allah ka jaraba ta da shi to alhamdulillah Sheikh Muhammad Abdullahi a watan Ramadan ya girgiza ya girgiza halar Shehu Ibrahim bai da abin da ya dame sai Shehu Ibrahim ya ce fi riyadut tafsir ya samu wasu kasusuwa na larabci wanda ba na shekara 1383 ba ba na da biyu ba ya samo karatu mai yawa ya rubuta ya buga fi riyadut tafsir sabo ya kaddamar ma khalifa Sheikh Almahi da kwafi juz'i goma juz'i goma alhamdulillahi ba labari ba har juz'i kwafi daya ya shigo zamfara yana nan gusau hannun sheikh mala abdullahi tafki tara yana da fi riyadar tafsir juz'i goma wanda yake karatu ne tsintsa tsaba kuma duka irshadi ne na shehu ibrahim allah ya maimaita mana shugabanninmu duka kowa bisbihi wa ainihi Allah ya ƙara masu lafiya Allah ya ƙara kawo makasan mu zaman lafiya wa kullu amin wa antum bi khair wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu shugaba dokta ya ce dama ya shi ya yi godiya ya gama duk wanda ya bada wani abu Allah ya saka wa kowai taimako a garin komi karantarsa ko da bai sani ba shiya to ga muniru ismaila ya ba da naira dubu goma a yi addu'a ga mahaifinsu alhaji ismaila tela ko bara ya ba da tashi hadiya ba da hadiya a nan babban magana ce domin nasa wanda zai addu'a dama mujabu dawa khalifa ne alhaji ibrahim Allah ya saka mashi alkhairi Allah ya kara ma alhaji ismaila tela rahma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da wata Ramadan Allah ya sanya wanda aka a cikin sa Allah ya kalli wannan aiki na mu Allah ya maimaita Allah ya saka da alkhairi abinda Malam Abdullahi ya roƙa Allah ya karba kuma shaidar da yayi Allah ya tabbatar da ita albarkar manzo Allah da shehu فاتحة لصلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى